الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله a ci gaba da karatun littafi na sharhu sunna na imamul barbahari rahimahullah muna karatu ne a matsala ta 141 a yadda malam ya kawo jirin waɗansu sunaye da laƙabobi ya yi ishara a cewa masu faɗin irin waɗannan sunayen to su kuma ga irin aƙidarsu za mu tashi na yadda yake cewa wa ƙauluhu li'anna hadhihi al-asma'a hudisatun hadasa ahlul bid'ah yace dukkan irin jerin sunayen a ce annawasib a ce al-mudamane mushabbe takallam bil tauhid takallam bil adl da dai ire-iren su ita duk irin waɗannan sunaye wata bid'a ce da hakirkiro ta su a zaka kiro wannan bid'ar kuma yace sune yan bid'a masu tabbata masu bin san zuciyarsu yace hadasa ahlul bid'ah min ash-shi'a waljahamiya walmu'tazila an kirkiro su ne karkashin yan shi'a da jahamiya da mu'tazila wanda mun yi bayanai kuma da ta kama mana maganganu akan su wane ne mu'tazila su wane ne kuma jahamiya wasu kungiya ce ko tafiyar ta aqida ta yan bid'a da suke inkarin siffofin Allah da kuma sunayensa daga cikinsu akwai masu maganin cewa ƙarshen tafiya babu wani abu mai suna Allah su ne a yau kuma suka canjuwa don mutum ya gane cikin sauri su ake cewa 'yan faira a yanzu ko 'yan aƙiƙa da dai ire-irensu duk asalin wayancan ɗin su ne tafiya ta take canjuwa duk bayan zamani ko wani lokuta canja masu suna amma dai asalin abin su ne shi'a ne ko jahaniya ne ko kuma mutazilawa ne na fata an gane tusa su guda ɗaya ce gaba ɗayansu Allah tsare imanin ya ce amma ahalus sunna ya ce su ahalus sunna falam ya da kulu fi hadihil umuri illa ala mukta dal kitabu wa sunna ahalus sunna wal jama'a sun shiga maganganu akan siffofin Allah da sunayen Allah akan gwargwadon abin da Qur'ani ya kawo da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ahlus sunna duk inda Allah ya ba kan shi wani suna ko siffa suna faɗan sunan ko siffar kaɗai shike Allah ya kira kan cewa yana da hannaye guda biyu sai su faɗa cewa Allah yana da hannaye guda biyu na fata an gane Allah yana ji Allah yana ji Allah yana gani Allah yana gani Allah yana ila yana saman saman bakwai a saman al'arshinsa ya daidaita irin yadda dace da girmansa da matsayinsa shi kenan ka huta babu wani kwatantawa ko shabbahawa domin hatta a cikin halittun da Allah ya yi sunan abu ɗaya take da shi amma kuma siffar abin da aikinsa daban-daban ne muka buga misali ko kai ɗan adam duk a cikin halittun da Allah ya yi ya faɗa cewa ya riga ya karrama bani adam har malamai da suka ƙoshi da ilimi suka riƙa yin ƙara juna ilimi wai tsakanin ma mala'iku da mutane suwa suka fi daraja ko a ƙarshe dai wasu suka ce mutum da a cikin mutane ne aka samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wani kuma shi an san ya fi dukkan halittun Allah to kenan jinsin mutane a dunkule shi Allah fi karramawa amma duk da haka Allah ya dan adam sai ga kyanwa mage kuliya a gidanka idanta da idanka ba iri ɗaya bane amma duka sunan shi mai ido kai naka idan in duhu ya shiga ko a ɗakinka ne ka farka daga bacci an ɗauke wuta kalalima baka ga wayarka ba ba to slide to idan kai wasa sai ka fara lalime ka tafiya kamar makaho dan karka je ka biji wani abu ya jima ciwo ko kuma karka bige wani abu ya faɗi kai asara wani abunka amma su fa kulliya fa tana gani ras kaman haske irin wannan da kuma duhu haka ido ne amma naka daban naka ma daban haka sauran halittun da Allah yi ganin su da naka ba ɗaya bane jin su da naka ba ɗaya bane ko yanzu kule an ka boye abu wanda take take ci sai ta jo kansa duk inda yake haka Allah ya ta ko kare da sauransu amma kai dan adam fa abu da yawa za a iya je kusa da kai ba za ka yi jin kanyin sa wani lokaci ba ana haka ba to haka ashe a cikin halittun da Allah ma yayi ai sunan abu ɗaya ya musu amma ba iri ɗaya bane da kanka da kan buri iri ɗaya ne amma duka kai ne sunan su kai to ballantana kuma ka ce Allah subhanahu wata'ala zaka zaman ka lafiya shine ka faɗa abin da magabata na ƙure suka faɗa game da siffar Allah ko sunayensa babu surantawa ba kwatantawa ka yi imani da shi sai ka zauna lafiya kawai shi yace su suna faɗa ne sun shiga ne akan abin da ya zo a cikin Qur'ani da hadisi yace ko nane fa asbatul asma'a was sifati lillahi sai suka tabbatar wa Allah sunayen da ya kira kansa da su da kuma siffofin da shi Allah ya tabbatar wa kansa na da su ko manzon Allah ya tabbatar wa Allah subhanahu wataala yace wa asbatul alqadra kuma ahlus sunna suka tabbatar cewa akwai kaddara sati mun yi bayani ko game da kadariya masu kore kaddara suka ce wai duk wani abu da zai faru a duniya kawai ya faru ne ko Allah ma bai san zai faru ba sai san da abin ya faru haka suka ce su su ne kadariya kuma akwai jabariya su kuma suka ce duk wani abu da zai faru a duniya kawai kaddarar Allah ce da haka dan me Allah zai mutane azaba tunda shi kaddara su girma su rayu su yi sata ko su yi zina ko su shagiya ko su kaza haka jabariya kenan amma ahli sunna suka ce a ku da kuka ce babu kaddara kun yi kuskure kudin kuka ce kaddara komai kaddara ne kuma kun yi kuskure na fata an gane akwai abin da yake kaddara ne Allah kaddara shi ya masa lokacin kuma da zai bayyana kuma ya bayyana a ganshi shine muka buga misali da malamai suke bugawa cewa ko kai zaka je ka sai fili idan kana da anna kana garin da yake na birni ne an waye zaka sai fili ka kira architect ya zana ma filin ya kera ma gidan a cikin wata takarda ko kwali ya kawo maka shi amma lokacin fili na jeji ne kawai babu komai da kai a ciki in ka ci gaba ma za a cewa kwantaki so baya shi kuma zai kalli filin da zanen da aka yi sai kirkiri cewa to za a kashe kuɗi naira kaza zai ce za a ci bulo guda kaza wane ne guda kaza na wani duk sai lafa ma kuɗinsu kawai sai buga maka lissafi sai baka amma duk wani abin da kai fili ne a jeji ba wani komai a ciki amma ga cikin zakan teburinka an kera maka shi bene hawa goma kana kallon shi kuma ka cire kuɗi za a kera maka shi a ƙasan ya zama bene hawa goma yadda ka ganshi haka ko to Allah kaddara abubuwan tun da halitta halittu kafin ma halitta kowa da komai haka manzo Allah ya faɗa cewa da halitta alƙalami ya ce maka rubuta duk abin da zai faru daga farkon duniya zuwa ƙarshen ta so yana nan abun Allah ya gama da shi ya san da shi abun da rage shi ne in lokacin da Allah ya sa abu kaza zai faru zai bayyana yanzu sai Allah ya fara bayyana shi a gani a duniya amma dama abun Allah akwai shi ya aji ya san da shi na fata an gare shi kuma dan adam sai Allah ya shi a tsake cewa ya baka dama kan aikinka ga inda Allah yake so ka bi in ka bi wannan hanyar ta ce aljanna ga makoma ga sakamako in ka bi wannan hanyar zuwa wuta ce ita ce makoma ga sakamako ga ukuba saka barka tsakiya kai ka zabi inda kaga cewa zaka isa kanka in ka kama hanyar aljanna to sai Allah ma gamdakatar sai ƙara ma shiriya idan Allah faɗa Qur'ani ko walladina hatadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum duk wanda ya nemi shirya yana ta fafatakar ya zo masallaci ya yi sallah shi ne azumi karatun ƙur'ani ba layin shirya ba kenan kuma ta addu'a Allah ka shirya da mu to sai Allah ta ƙara ma shirya ya ta ƙara ma domin kai ka fara neman abin sai Allah kuma ya ƙara ma wanda kuma ya nemi hanyar bata ya kama hanyar shakenci da kafirci da shirka da waye shi ma sai Allah ya bar shi a layin da ya zaɓa kansa na fata kuna ganewa na haka idan ka aikata aikinka ba za ka ci Allah bane kaddara maka shi me yasa kai kaza ce wallahi kawai kaddara ne a to wannan ba za ta kaddara bane domin ai da hankalinka abin da ke so kaddara shine abin da ka bi matakan da ya kamata a samu abin ko kai iyayenka kuma ka kiyaye kaidojin da ake tafiya akan su kana neman ilimi an faɗi matakai guda shida ko sai ka bi waɗannan matakai dan gaba ɗayan su zaka'un wa hibzun wastibarun wa bulgatun wa irshadu ustazun wa tuli zamanin ba haka bane duk ka bi su guda shidan sai kuma kawai gari iliminka da ke na wane ba ko? to ya tafi kuma haka Allah ya kaddara maka ya abin da Allah ya kaddara ya baka domin ka yi iyayenka amma tun da Allah bai saka zama shahararren malami ka zo ka yi kaza ba misali yanzu don ka hau kujerar nan kana yin karatu sai nuna cewa kafin duwanda shi ba sassan ilimi haka ai ba kuskure ne wannan ai kuskure ne ai da yawa akwai da malamai ne sun karantar da nima a nan da yawan su ina kallon su muna karatu kuma amma zai zo ji karatun kuma da muke kuma malami na ne tunan tana fi su ilimi amma mai Allah kaddara in zo in zo nan ne karatu kawai haka shikenan ba dan ina da ilimi ba ba dan na kai matsayin ne haka ba kuma wani ya fi ni ilimi ya fi kaza ya fi kaza ya fi kaza amma shi kuma Allah bai kaddara ya zama haka ba to ya ga cewa kaddara kuna ganewa ka iya neman kuɗi ka rage a neman kuɗi ba ka almubazaranci ba ka shashanci ba ka yin fasikanci ka yi ta iyayenka amma sai Allah sa ka yi tarin dukiyarka taƙaitacciya ce ko ba shi ba ne sai ga wani ya taso shi kuma tun ka haife shi lokaci ɗaya kawai fu ya tashi ya zama komai da komai shi yake ta faɗa sha ce ne haka Allah ƙaddara ba don ya fi ka iyawa ba ne a'a shi Allah kaddara ya ce nuwa sai tashi ta kuma ka tafi a haka ɗinka so wannan su yake cewa kaddarawa na ubangiji ka kiyaye komai da komai na kar abu kaza ya same ka mara kyau da Allah faɗa kaza da kaza ka yi iya gama iyayenka kuma kuma sai abin ya zo faru saka tala ka kaddara ce kuma kowa zai da kaddara ce kana da mashin ɗinka mai kyau akwai birki akwai komai kuma kai kowa san ka tafiya ne cikin nutsuwa ba a taba gani kana guje-guje ba kana da hon kana da birki kana da komai ko baka ganganci kowa san ka haka tafiyar ka kuma wata rana kawai aka zo aka samu wani abu kana cikin tafiyar ka a cikin nutsuwar kawai wani yaro ya fito daga gidansu ko daga wani gurin sa kawai hau kan kwalsa ko haka bakin titi kawai ka zo kada kai ko ya faɗi ya kare ba na yi ba in akwai wanda zaka sanya kake tafiyar da abubuwanka me za a ce to wannan ne ta wallahi wannan kawai kaddara ne don ba aikin sa bane ba ganganci yake ba amma wanda zai hama ne ballo a guje ya danna hon ya sa airpiece a kunnan sa kullun haka yake yi in ya bige mutum ko ya bige wani za a rabu da shi zai ta kaddara ya yadda a yadda ba za a yadda ba saboda an san shi mai ganganci ne na fata kuna ganewa so haka suke tafiya abubuwan da haka su abun jabariya suka ce komai ya faru a duniya komai dan adam yayi kawai Allah ne wai ya kaddara masa da haka dan me Allah zai mar azaba in ya saka shi auta ai an mar abin da ba daidai ba kenan haka wannan kafirci ne na fata kuna ganewa sai sa Allah sai yake ta faɗa Qur'ani cewa duk inda ya ba mutane aljanna to sai ya shelanta musu cewa wannan sakamako ne aka baku na irin abin da kuka aikata a duniya ko inna haza kana lakum jaza'an wa kana sa'yukum mashkura saboda kun yi aiki haga shi da aikin ku Allah ya kalla ko ya karba sai ya kara muku baku daraja sai baku aljanna kuma su ma haka yan wuta iya laifin da suka yi da shi Allah zai musu hukuma tunda ya ce kar su yi kuma suka yi ina fata ana ganewa na'am kekensa eh ya biji keken eh tabbatar da su kaji ba to wani kage me kenan kaddarawa kenan amma ga ba za ta shi kai ta ba ba za faɗa ba ba za faɗa ba tunda da ta sai karo daga yakin ba sai bige ta ba to shine taban da wani yado sai ce me da da kiya bige wata ta mutu Allah ka sa mu ci gare ibadi yace ba asbatul wa asbatul qadara suka tabbatar da qaddara ko eh ina ne wa amalu bihi suka yi imani kuma da kaddara walam yaqulu innahu yalzimu alaihi al-ijbar ba sa cewa su ahli sunna cewa ai komai kaga ya faru akan dan adam to ijbar ne ma'ana tilasta mar Allah ne kaddara mar dole sai yayi a zauna a yi arranci ne mutum ya sha giya ya ce wa iza fa'alu fashatan me alu mene ne wajen na aba ana alaiha ko wallahu amara na biya haka suke cewa ba in suka yi aikin sabo sai sai ai mun ga iyayenmu ne suna aikin kaza kai ba ma haka ba Allah ne ya yi da mu aka yi abin ya ba da umarni ai mana da Allah bai so ba ai da ba za mu yi ba ai kuma nan ba hujja bane ba kuma musulunci bane to su dai ahli sunna ba sa cewa dan adam duk aikin sa wai ijbari ne yace wa ko au yalzimu alaihi aljur min Allah ko kuma ce wai in dai Allah ya sa mutun a wuta sai ce su ɗan jabariya kenan sai su to ya Allah ya masa abin da yake kaman zalunci domin ai shi ya kaddara mare ya aikin kuma dan me zai kona shi a gani ne karshen kafirci kenan ka danganta wa Allah zalunci yace walam yaqulu innal ithbatal ko as-sifat shirkun kuma su ba sa cewa tabbatar wa Allah siffa shirka ne domin su mu'tazilawa in ka in ka in ka tabbatar da siffar Allah kai sai ka shirka wai kai hada Allah da wani kenan domin suna kwatanta Allah in aka ce misali ji gani sai hankalin sai dawo akan cewa ji irin nasu da suka sani ko gani irin nasu da suka sani to sai suka cewa wai aika kwatanta Allah da halittunsa daga kayan shirka daga ba za ka a kokarin wasu korewa Allah shirka ne fa su fa kuma suka shiga cikin kafirci kuna ganewa domin ka zo ka korewa Allah safa gaba daya game da tun da ta ana ta karantawa in ka bude cikin kawaidi ana karatu za ga an zo a cikin karshe wani guda ake ce masa wahi da gurin tauhidi ko menene din nasu sai ga ana magana wai shi Allah ba a cewa yana sama to haka wannan aqida ta ash'ariyanci mutazilanci Allah ba a cewa wai abunsu wai ba za ka ce yana sama ba ba za ka ce yana ƙasa ba ba za ka ce yana gabar ba ba za ka ce yana yamma ba baya kudu baya arewa baya kusurwa baya tsakiya to ya kenan haga babu kenan to duk irin wannan abubuwan to a kokarin ce na cewa ba za a ce yana ji ba ba za a ce yana gani ba ba za a ce yana kaza ba to kenan sai zama karshe me babu to shi sahi ne kafirtin suka samu kansa a ciki zaman ka lafiya yadda Allah faɗa wa kansa ka faɗa shikenan ka huta kuma ka yi imani ka tafi daga shikenan yace ba sa cewa menene thumma ko lam yaqul hadha eh shirkun eh wa shibhun su ba sa cewa wai wannan tabbatar wa Allah siffa ba sa kiran haka a matsayin kwatanta Allah da wani abu ko kuma ba sa kiran wannan a matsayin cewa wai shirka ne ga Allah a Allah ya ce yana ji to Allah yana ji in wani ce maka wani irin ji suka ce Allahu a'lam la ban sani ba amma dai nayi imani Allah ya ce yana ji na fata an gane Allah ya ce yana gani shi kenan ka zauna lafiya kawai shi kenan ya ce lam ya kula haza illa ahlul bidai ba mai faɗan wannan irin kalamai na cewa wai in ka faɗa wa Allah siffar da ya faɗa wa kansa wai ka yi shirka ko kuma ka kwatanta Allah da waɗansu halittunsa sai yan bidi'a su da'imin suna yin addini da ka da kwakwalwarsu yanzu ka kalladin masu yin turkus sufiya za ka ga suna yin addini ne galibi akan kamar tsarin nasara babu dalili na ƙur'ani ko bayani na hadisi kawai ganin cewa abu kaza ya dace kawai sai zauna fara kirkirar abin yarin kayan kansa kuma ka samu yana son addini yana son ibada amma kuma ba zai nemi ilimi ba shi kuma ilimi shine ka nemo ƙur'ani hadisan manzon Allah fiqhu da za a mana na maganar hadisi ko aya shine ilimi a musulunci to shi ba zai nemi wannan ba kawai sai dai dage da ibada ka rike wannan ai an baka wani wurdi ne ka zauna kai tai to waye ce kai waye baka kuma menene ma'anarsa ko ta aika je kai ya la ihu kafa 100 da 40 da 4000 da guda hudu to wa fada to waye ce kai to in kai kwaya ɗaya ma da kyakkyani Allah karba shi kenan kawai duk abin da kake so ka roki Allah manzala in abu ya tunkushe masa sai ce ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astagisu an gama addu'a an kare ta ko ba shi bane sau ne yake faɗa sau daya to irin wanda zaka je ka koyo shine sunnar manzon Allah a yanta ka amma a zuwa baka wani abu ka zaka rike kaga mutum kullun yana ta fama da ransa kuma kaga duk abubuwa din ba sa yiwa saboda ba kan hasken sunna ke tafiya ba ran shi baya samun nutsuwa duk wanda ka ja baka wani wuridi ko wani zikiri in ya wuce guda ɗari to ba annabi bane ya koyar da shi na annabi wanda ya masa iyaka duk zikirin da ya kakkawo malamai suka ce baya wuce ɗari in gari ya waye ka sallar asubahi ka zauna inda kake sallah ko ka zauna a wani guri daban ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lak lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau 100 wallahi kar da wannan illa sariya tai kai 100 daga harkan manzon Allah shi baka lasisi sallallahu alaihi wasallam in gari ya waya bayan asuba ka ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim sau 100 manzon ya koriya ce ayi na fata an gane amma guda nawa ne ɗari to in banda irin waɗannan da ya faɗa ɗari ɗari duk sauran azkar ba inda aka taka ƙirga su ko ibn abbas ya samu ɗan suna zaune a masallacin manzon Allah sun tara abin da hey zan wuridi suke yace me wannan suka ce ai muna wuridi ne muna azkar ne akan kaza kaza ce to ku banda ku duk wanda zai bawa amintacce ajiya baya irgawa ko ba ka bane shi Allah yana da mala'iku wanda su aikin su ma a duniya kirga zikirin da kai a duniya yake ina ka sani ma to shi ba shi yake ba shake ba kuma zuwa kasuwa yake ba kuma ba inda yake zuwa ba da aiki bane sauraron abin da kake shi Allah ya ce zo rika ji kadai a duniya yace da abin da zan zan ba ku shawara shine kuna kirga zanubin ku da kuka yi a rana in ka riga yau daga safa zuwa magariba zunubi nawa kai 100 to bari gobe in yi kokari in ture 50 ko gujibi in ture 10 har awaya gari ya zawo 10 ko 10 ko kaza ba shi bane yace amma duk abu da kasan Allah kake yiwa to babu kasar ta riga Allah ya riga ya riga kansa kuma Allah baya zalunci shi kara maka ma zai in kai guda ɗaya Allah zai maka 10 ko ash ko dubu ko ba adadi ma kuna ganewa yasa aka ce an baka wani wuridi ka zauna zaman dirshin sai kayi guda dubu arba'in da dubu kaza wannan duk layin bid'a ne duk layin bid'a ne yanzu Allah gashi mun faɗa muku daga ya shiga damuwa da ce ya hayyu ya qayyu bi rahmatika astagisu aslih li sha'ani kulla wala takirni ila nafsi tarfata ayn yana ta kare maganganu masu tsada na gwalagwale masu daɗi ko masu haɗa kowace irin addu'a masu ƙare mana ya Allah wanda yake alhayyum ƙayyum ne ku rayayye tsayayye akan komansa mai iko cikakke bi rahamatika astagi su Allah ina neman agaji daga rahamarka ya Allah kada ka bar ni dabara ta ko na minti ɗaya ko kiftawar ido kuma duk sha'ani da Allah ka gyara min shi to ba ka gama addu'a ba ko shi nan ka gama kuma ka tafi sai ga Allah kuma taimake ka Allah ya samu dace to shine zamu shiga mas'alar 142 qala al-muallif rahimahullah qala abdullah ibn al-mubarak rahimahullah ta'ala la ta'khudhu an ahli al-kufa fi ar-rafd shay'a ولا عن أهل الشام في السيف شيئا ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا ولا عن عن أهل خراسان في الإرزاء شيئا ولا عن أهل مكة في الصرف شيئا ولا عن أهل المدينة في الجناء ولا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء شيئا عبد الله بن المبارك ɗaya daga cikin manyan malamai ne abokin imamu ahmad bin hanbal tare suka yi rayuwa da shi rarrakun juna ne babban malami ne ya kai ya kawo yana jan hankali wa almajiransa da ɗalibansa ya ce karka yadda ka ɗauki wata aƙida daga mutanen iraki ko? haka ne ko? eh alil kufa mutanen kufa domin asalin shi'a ta samo tushe daga ƙasar kufa shine iraki iran da iran ta yanzu kenan shi'a farkonta a duniya daga ta kirkire ta ana ka haife ta a kyankyashe ta kuma ta yaɗa duna kuma gashi har yau dan ne cibiyarta to sai ke jan kunnan ɗaliban ilimi kar ka ɗauki aƙida da ɗabi'u da halaye na harkar shi'a daga mutanen kufa saboda su ne suka yi guluwi a gurin cewa suna ƙaunar ahalul baiti domin da suke fakewa ko tare da cewa shi'a din kashi-kashi ce amma ta fi shahara ta fi zantowa tana da abin nan shine masu guluwi akan cewa ahlul baiti su ne ‘yan imamiyya isna a shari'a ɗin nan ko su kuma sun mun karanta ran nan da ku cewa ahalar baiti fa da ake ta faɗa ake ta faɗa ɗin nan gidaje ne kamar haka gidan manzon Allah karan kansa wanda haga ya haɗa da matansa da ‘ya'yan da ya haifa na fata an gane da jikokinsa duk ahalar baiti ne ko yawwa sai gidan wa Abbas bin Abdul Muttalib babban manzon Allah ne da ‘ya'yansa da matansa da zuri'ar da shi ma yake da su saiwa kuma suka zo ala aliyu ali ja'far ala aqilu iyalan gidan aliyu da matan da ya aura da ƴaƴan da ya haifa da jikokinsa iyalan aqilu dan uwansa da na aliyu ne da matansa da ƴaƴansa da zuri'arsa sai ja'far shi ma dan uwan aliyu ne radiyallahu anhum gabaɗayan su Allah gafarta Allah ƙara musu yarda da matansu da ƴaƴansu da dukkan zuri'arsu wannan gida biyar din suka ce sune ahlul baiti na ba ta kuna ganewa to amma wanda shi bai ma san abin da ake faɗa ba sai a ce masa mu ai ƴan mazhab ga sai kiran kansu wai su ƴan mazhabin ahlul baiti ne tare da cewa ba mazhabi bane abin nasu aqida ce aqida kuma daban mazhaba daban idan ka zo ka ce malikiya mazhaba ce shafi'iyya mazhaba ce hanabila mazhaba ce hanafiya mazhaba ce amma duka su hudun nan ahlus sunna ne gidansu daya uwa daya uba daya kofa gidan ce masa tana kofa nawa yanzu kofa biyu da wanda ya shigo ta nan kofar da wanda ya shigo ta nan na suka shigo to haka mun zo gude kenan to shine mazhaba amma ta kuma aqida ta yi gabar ne kai kayi yamma ne bambancin aƙida komai an saba in ka ɗauki wanda yake harkar shi'a za ka samu dama ƙudurinka da kai na tauhidin ku ba ɗaya bane idan zai yi alwala shi ne farkon sallar mu ko da taka da tashi ba ɗaya bane sallar ka da taka da tashi azumin ka ma da naka da nashi koman ka da shi ba ɗaya bane to ga aƙida ce ba mazhaba ba amma yanzu mazhaba da dan malikiya da dan shafi'iya da dan hanabila da dan duka wayannan guda hudu da muka sani tare da cewa akwai ɗan su daban komai su iri ɗaya ne bambanci ne a fahimtar ɗan na sosi na shari'a kawai a gurin malam wani kaza ko ɗaliban malam wani kaza abu kaza suna ganin dadai ne abu kaza suna ganin ya wajibi ne ko mustahabi ne ko kaza ne tare da cewa fa babu wata rana a tarihi da imam malik ya zauna ya ce to ku zo yau an kafa ƙungiya mai suna malikiya da ya haka ya karantar ne da ƙur'ani da hadisan manzon Allah da bayanai na ilimi har ya koma ga Allah yana kira ne akan sunnar manzon Allah haka shi ma Abu Hanifa haka Imam Shafi dukansu aka saka kai bayan bayan su ne almajiran suka rika rubuce rubuce akan irin fahimtocin malaman su shi da ke irin abin cewa almajiran malik da almajiran abu hanifa da almajiran kaza fahimtar su akan wasu abubuwa ya shafi kaza na fata kuna ganewa to shi ne fa bambancin amma da yake aƙida da ta shafi misali shi an ci ko kaza ko kaza ba kada inda kuka haɗu da shi babu ko manka da nashi da bambanci na fata ana ganewa to sai ke zan kunna mutane kada ka ɗauki aƙida ta arrafida su ne shi'a mutanen kufa domin can ne tushenta karka ɗauki komai nasu haga su suna zo a ƙarshe mun faɗi gida biyar na ahalibaiti amma su kullum in suka fara ahalibaiti ya kasance ba kawai sai da na aliyu sai da na hassan sai da na hussein na na faɗima guda hudun nan ko su suka tafi a kansu ko to su daga an dan motsa suka ji an ware husaini kadai shiken sai daga akomansu ya Hussein ya Hussein ya Hussein baka baka ga suna magana kan Hassan sosai na ba ta kuna ganewa to amma sai a yaudari waɗansu mutane sai su bi su saboda an ce maka iyalan gidan manzon Allah shi kuma duk musulmi ai yana kaunar iyalan gidan manzon Allah na fata kuna ganewa ta mun faɗa cewa manzon Allah gashi tarihi ya tabbatar ƴaƴa nawa ya haifa ya haifi ‘ya'ya mata guda hudu kuma duka sun yi aure kuma duk sun hahayu kasan su kasan ‘ya'yansu haka baka sani ba ina ba ta an gane sai na usman ‘ya'yan manzan Allah biyu ma ya aura ɗaya tara su a ƙara masa ɗaya ita ma tara su manzana ce da akwai wata ma da zan ƙara maka usman ko kun sa da zuri'a kun sa da kaza ka san gidan Ja'far bin Abi Talib dan uwansa da na Aliyu ne zuri'arsa ƴaƴansa an kashe shi a yakin mota an kashe an kashe shi yayi shahada mazalla ya zo gidansa yana yana ƴaƴan matansa da ƴaƴansa me ta'aziyar kuma rarrashi a ƙarshe zo yana da ƴaƴa guda biyu da Abdullahi ko da kuma waɗin su bi misali yana ɗaukar su akan dabbar sai sa ɗaya a gaban shi ɗaya a bayansa ya tafi da su cikin gari yana riƙe su a matsayin ne tunda ɗan ɗan uwansa ne na fata an gane ka san su ka san tarihin su su ahlul bait ne ga Abbas wani shi matsayin baba ma yake a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ƴaƴansa da matansa ka san su in kai wuta da ka san Abdullahi bin Abbas ko amma na bai san cewa wani Abbas din bane wanda dan yi nisa san akwai Fadl bin Abbas wan sayyidina sai abinan Abdullahi din kenan ka san su amma da ke a zuwa tsuke abu guda wajen biyar za ka ɗauki wari ɗaya shi ma a baibai za ka tafiya a kansa na faɗi mata da ‘ya'ya bayan hassan da husaini akwai ruƙayya akwai umar kulsum ta ‘ya'yanta ne kuma umar bin kaɗab ya auri ɗaya daga cinsu ko ba shi kenan ba amma haka sai ake yaudarar matasa akan wani abu ana nuna ba kuma ga yadda abin yake ko ba haka bane yace wala an ahli sham fi sayf shay'a kar ka dauki aqida da karatu daga mutanen kasar sham fi sayf sune kawarizawa masalata a yaki limamin musulmi dan yayi wani abu na sako ba su bane kawari su a gurin su duk wani abu da mutum ya inde sunan abun sabo to wai jininsa ya halatta kawai a kashe shi su ne kawarijawa to karka ɗauki irin aƙidarsu aƙidar suna shi ne shugaba wajibi akan mabiya shi ne su masa addu'ar shirya da muwafaƙa su kuma ya haƙuri da abin da yake musu na zalunci sai Allah ya ba su ladansu a lahira in ba ban samu a duniyar ba kuna ganewa wani shine karantarwar sunna zagin shugaba ma haram ne a karantar manzon Allah ba a zagin shugaba Allah ya hana cewa ya kai haƙuri kuma kamar addu'a Allah shirye shi haga wannan ɗabi'a da ake ta cewa zagin shugaba wani to ɗabi'a ta kawari jawa amma na zama bakin mutane ana zaune kaza ana kaza kaza kaza kaza shugaba kaza a ta zagin shugaba wannan kawari zanci ne ba sunna bane sunna cewa kai kai haƙuri da halin da yake muku na zalunci kuma kamar addu'a Allah shirye shi ka samu ka cika da imani kawa gama a lahira ba shi gana an tawari ba? to shi ne ya ce wala na halil basra fil ƙadir shai'a kaka ɗauki karantarwa da aƙida daga mutanen basra dangane da mai alƙadar su ne ƙadariya masu kore ƙaddara wanda muka faɗa yanzu ba jima ɗin ko to su ma tushensu daga can ya anan suka sansani suka yi ƙarfi a gudu su ne mutazilawa su ne jahaniya su ne ash'ariya su duk waɗannan tarkatan da kake gani a yanzu sallayan bidan-bidan duk daga gurin sa ka samu shi duk su ne baya karatu na addini ba ruwa da qur'ani ba haka bane karanta tafi ta su duk wanda ya tafi ne sa ci ba yawan daga karatun qur'ani bare ya san fassarar sa bare ya aike shi bare hadisan manzon Allah a shi kawai an ba shi wadansu fada'il ne wani abu ya faɗa guda ɗaya wai a lahira ma yana bin Allah ba shi haka suke faɗa Allah tsare imanin ya ce wala an ahal kurasan fil irja'i shi'a kar ka ɗauki ra'ayi da karantarwa daga mutanen kurasan wani birni daga cikin birnin ƙasashen rum kamar yankin ƙasar turai da can kasan musulunci ya je gun ya yi daula a spain andalus da kake ji andalus manyan malam musulunci da yawa aka yi su a gurin wanda kana karanta ta masa baka san ma so ƴan can bane so asalin bai babban guri ne da ilimi da waya amma daga baya bala'i na wannan aqida da fito musu shine al-irja masu kore cewa wai aikin mutum baya daga cikin rukunin imani a musulunci yanzu a da sunna menene imani sai ka ce shi imani shine kai kuduri a zuci cewa ba abin bauta da gaskiya bisa tantanta sai Allah haka ne ko kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne bawan Allah ne kuma sai ka furta a bakinka shi da kalmar shahada ba daga nan kofa sai ka yi aiki da gabbanka mutum ya zo ya ce ya musulunta yanzu ya ba shi kalma ya faɗa gaban kowa shikenan aka ci gaba da zama da shi ga inda yake rayuwa ba taɓa ganin yayi alwala ya sallah ba za ya da musulunta to su a gurinsu in dai mutum ya san Allah mumini ne haka suka ce ko bai taɓa yin komai ba a duniya suna na kuma suna na kuma a masa irin da yawa yanzu 'yan faira irin wani suke ɗauka ai shi ba zai sallama tun da ya riga ya san Allah kuma yana san Allah kawai shi shi can shi ne al'irza kuna ganewa ba zai sallama ‘yan aƙiƙa kenan yana ganin ku iliminku na zahiri ne kuna shan wahala ba ku da ilimin baɗi ne haka suke ga mutane Allah ka tsare imaninmu saboda ka duk wani aikin ibada shi ba zai ba kuma yana cutar cewa su ne ‘yan aljanna ma'ajin farko hagan shi ɗan ya gama da su kenan yasa dole ka tashi kai karatu na aƙida don ka kubuta daga halaka da kuma halakar da al'umma da ake Allah ka tsare imanin ya ce wala ana halimaka fi sarfi shai'a kar ka ɗauki karantarwa da ilimi da bayani irin na malaman makka a wancan lokacin da ke faɗa fi sarfi akan dangane da hukuncin canji canjin kuɗi maka ba cibiyar kasuwanci ba tun asali tun tale-tale to ga na zo samun baki suna zuwa yi to ga dole a yanzu ka samun canja kuɗi ya za a yi a yi ciniki bako daga uwa duniya tun zamanin jahiliya zai zo garin maka don yayi yayi aikin umararsa ko wani abin su na jahiliya a ga to da abin su na garin su me yawa anan ba da shaki amfani ba to a karkashin wannan harkar canjin malaman maka sun yi sassauci da yawa shi kuma yake fadar cewa dole in ka san zama lafiya ka faɗi irin yadda manzo Allah faɗa ai canji yace idan za ku canji exchange na abu da kai da wani to sai ku yi mislan bi mislin daidai da daidai kuma a canjin yaddun biyaddin hannu da hannu ha'a wa ha'a ko in baka ka bani ba ta ba ta ba exchanging za a canja abu ne ta ba ta ai shine zan baka baka kaya ka ban kaya ko to shi kuma wannan shine na zo da kuɗi na yanzu yanzu aka sa an zo ci gaban zamanin nan kuɗi an bari cikin wayar mutane ko to ina son kuma cash ba na yi ba to zan tura maka lambobi ka bani kashi tunda yanzu an yadda wannan lambobin kuɗi ne dama mai kuɗi a gurin economics suka ce duk abin da society yadda cewa wani abu ne sila na musayar saye da sayarwa ko ka yi aiki a biya ka shi ne kai kuɗi yanzu zamanin da ba an yafa da wuri ba wani abu mai aiki ɗaya ba kogi da sauransu ɗin nan shi ne kuɗi to haka yanzu gashi nan ba ce ba kuɗi ba ne amma kai kayar da kuɗi aka baka nawa ne wannan dubu ɗari ne na siya to kawo kuɗi kawo akawun sai ka ban akawun kawai sai daddan ne wata iska an tura ma a to iska ce mana yanzu mutumin da mutu ya ka talatin ka zo ka ce masa za a yi tunikin na aida cewa ka wani ya kune ya jujo majujin ai haka dai ce maka zai cika kuɗinsa a buhu ya tafi kano yana nishi da ƙyar inda ka zo ka ce masa za a sai kaya kawai a waya a tura kayan a waya a kawo kayan a waya kana zaune a hagonka kaga ai zai ga cewa kamar wani drama kake shirya masa to amma yanzu an yadda haka ne kuma haka ne da gaske to sai ce zan tura maka nambobi kai kuma zaka ba ka shine an yi yaddun biyad amma bari in turo ma lambobi sai gobe ka ban kuɗi wannan haram ne saboda ba yaddin bidin akai ba to ne zai ce maka to aini ne yadda ta ce to ai shari'a ba ta yadda ba kuna gane ba shari'a ba ta yadda ba domin zan amfana da lambar ka yanzu tun kafin kai amfana da kudin ka kai duk haram ne yanzu ka ce zan za a yi canji zan ɗauko kuɗi a hannuna naira dubu ina so ka ba ni canjin ɗari biyu sai ka ɗauko ɗari biyu guda hudu da ɗari ɗaya sai ka ce to ga ɗari tara bari an jima zan baka ɗari ba na yi ba yanci ba damuwa to an yi haram saboda ba a yi mislin da mislin ba na baka dubu kai kuma ka ba ni ɗari tara da za a ce yanzu kasuwa ce in kana karɓar dubun nan tawa sai ka ga wani abu aka ce maka abin a kawo dubu ɗaya sai ka siye shi sai ka kasa a gabanka sai wani zuwa ka sa dubu da ɗari biyu ba ka tiri ba ba to da baka da ɗari ɗayan tawa fa ai ba sai da ma dubu ɗaya ba ba sai da ma ɗari tara ba to musulunci sai ya haramta duk wani abu da zaka ba mutum na bashi ko na kuɗi kai ka amfana da abin da ka bashi to riba ta shiga ci kun gane eh kati kamar ya ban gane katin waya ba a wani aiki ne shi ne shi sara ya je iyo amma ka sa na ɗari ne shi kuma ya ga cewa da shi ma ɗari ɗari ya saro to shi ne zai sai dama kaga wani ai daban yanzu kai kati ka siya ai ba ba ba ba kuɗi ka siya ba kati ka siya ai na ka nemo masa ba ake saka kai yanzu ai a wannan duk ake kai masa abinda aka haramta shine ni yanzu ina da lamba ina so kai ka bani kashi yanzu sai tura maka miliyan ɗaya yanzu yanzu ka ganta ina ganta sai ka ce to amma fa yanzu babu kudin a ƙasa ka je ka dawo ba na minci goma a musulunci haram amma yanzu kai gambo eh zan tafi kasuwa kai na san kace na wahala kai dan gasho ne kai muna harka da kai ko zan turo maka kashi da namba ta miliyan 1 kai kokari ka nemo maka kuma kashi ka tara mu yanzu ni na saka ka aiki ne na saka ka aiki ne yanzu kamata ya ma na in biya ka ka gane saboda aiki ne saka ka wanda muke magana shine na zo ni gurin ka yanzu gani da kuɗi na a hannuna a da lamba ta a hannu kai kuma kuɗi nake bukata a gurin ka yanzu sai in tura maka take so wa kuɗin fanka tura ba za samu yanzu ba wani zai kai bayan azhar wani sai bayan kaza a yi jinkiri ko to sai in tura maka wani zan samu yanzu na wani agun ka yanzu dubu goma to ga dubu goma na saka maka in ka tara mun dubu miliyan din sai in tura ma daga baya wannan shine sunna amma in tura maka kuɗi na domin ku gane yanzu dan tura maka miliyan biyu ko miliyan goma misali na tafiya ta kai dan kasuwa ne ai za a mata wani kayan za a wani guri baka da kuɗi ba na saka maka kuɗi na ba za ka cire wannan kuɗin sai ka so kayan da shi sai ka dawo ka siyar ka ci riba ko kuma take ma kana siya tunda duk yanzu an ci gaba a duniya sai kai wani ne mu kayan agon ka ta waya ku yi ciniki kuma ka tura mar kuma tura wa kuɗinka kuma ga riba ta shigo da kuɗin wa kai kasuwanci tuna ta shira kun gane abin sosai yawwa tamanin tura maka miliyan goma ina lagos ko ina abuja ko ina kano in tura ma cewa da eh za mu zo gashe wani uzuri nan da sati biyu ko uku na san kuma kashi na wahala so ga miliyan goma mun tura ma ka sanya za ka kuma ka ta kokari ka tara mana cash cash cash kan wannan kudin aiki ne baka ya kamata in aka gama ma in biya ka
alamin tambaya na ala eh kuma da caji sunan da bankuna suke kana tura kuɗi za a caje ka mm
to shine wannan cajin ya halal ne a'a ba zan iya faɗan halal ko haram bane amma dai na matsayin kaman ladan aiki da suka maka ne yanzu a da in zaka tsira naira 100 a banki ka je bankin dole ka tashi ka tafi banki ka shiga layi ka cika tela a baka naira 100 da ba haka bane to yanzu zaka yi wani abu na sauki ba za ka yi wani tafiyar ba ba za ka yi wani tukutun ba babu delay amma in kai in suka ma wannan aikin a taken za su dauki naira 20 kaga sun ma aiki ne sai kuma ka biya su kuna gane to haga wani himana abu ne da ba an rage maka aiki kuma kaga cewa eh zaka iya in kuma kace a baka so sai ka zaka je cash da kai transfer ka a banki ka rubuta kai kaza kaza kaza kaza shikin shikin amma dai mu yanzu da muke magana shine harkar canji ta kuɗi dole a samu wannan abin da Allah ya faɗa a gurin a bada abin akwai ka bada dadai a baka daidai in tura maka lambar miliyan goma ka ban lamba ka ban cash miliyan goma shi ne na tura maka miliyan goma ko ka kuma kamar to ga miliyan hudu ka je ka da an jima haramta shi gaci to da haka damun lamba ta ta miliyan shida shi ne sunna suka ce malamai yanzu dan wani baka ajiyar kuɗi naira ɗari ɗari sabi bandir ɗaya ba dubu goma ba ta wani ajiye min da Allah sai kuma ka zo nan ana ta buƙatar canji za a yi wani harkoki sai ka canja ta ka ɗauko naira ɗari biyar biyar biyar guda ashirin ba dubu goma ba sai ka ajiye kai ga ustazu kana gama da na zo ka ta gadibin ka goma to a dade a musulunci kai abin da ba dade ba yadda na baka wannan ajiyar haka za ka damun da ita inda ajiya na baka yanzu ba kudin ka bane ba za ka canja su ba sai da inda yadda ta ta kai dafa gaban ya sa ka samu irin su habbai kamar ma'azu bin jabal shi ba karɓan ajiya sai da karɓi bashi in ka bashi ku ya ce a to ka ban shi a matsayin bashi haka zai abin da yake ga yanzu ya zama nashi kuɗin ka kuma zai biya ka daga baya na bashi ne saboda in ka sai ajiya ayyan da aka baka ka zaka je ka aje shi kuma zai zama nauyi a gurinka ina fata kuna ganewa to shi yasa akan harkar wannan abubuwan da suke faruwa na mutum bai hatsari bai kacin haram ɗan kuma a sai kun yi harɗi da mutumin yasa kullum ake ta faɗa aiki ka zama kanka yana a buɗe kullum inda kana zuwa makaranta ga ajiyar kuɗi dubu ɗari ka ce a yanzu ba aje kuɗi aiki sai dai mu canjar mu saka shi a kawun yana a kawun ɗina duk da ka nemi kuɗinka kawai akwai kai kuma kasan nafi karfinta misali kace eh kaya da shikin amma in ba haka bayin da ka ban su a ajiyen nan kace a a kayin ajewa kudin ka to haka zan aje kuma in gara ta ci ko wani abu naka ne ba na bane sai to ba ka ta aje na ba ka ban ba kuna gane ba ko to shine ajiya in kuma canji ne shi dole a yi shi hannu da hannu shine yadda mai su suna yin sassauci malaman su lokaci akan wasu dan abubuwa haka to shine sai yake faɗan cewa a in dai akan ai canji ne to dole a yi shi a sake kuma hannu da hannu shine zai kuma misalan ne yanzu nan ba zai tura maka dubu ɗari da safe in ce sai la'asar zan karɓa ba in bar dubu ta ɗari yau zan ce maka ina so ka tara min dubu ɗari ka ce ka a yanzu baya samuwa sai dai mai tufafi ta kuma nawa zaka ba dan nemo zan je ne in tafi hagon wancan in tafi san haga na ma aiki kenan to wannan kaga muka ciniki da kai to ka nemo dubu ɗari zan baka kaza wani kaga aiki ne saka ka kuma zan biya ka shikenan amma ka tura mutum lambar sa in dai akan wannan na canja atakin ne to mutum zai shiga cin abin da manzo Allah ya hana so ake ayi hannu da hannu mm alaikum salam a to wannan ai babu matsala ai ka banne kuma ni ma baka dan yanzu ai yawa to wannan ba matsala bane abin da kana yanzu ka bani kuma sai ka tafi ko kuma ka zauna a tsargu tsawon lokaci shine haka amma yanzu ka mi kwamin dubu daya abin da gani ma in irga dubu 500 bi kun ce maka gashi kaga wannan ai an yaddin bedin ai ba wai sharadin ba dole an samu atake na dauka ka dauko don aka yi atakin ai dole zai wani ya karɓa da hagu kenan ko kuma sun ce ya hana ai yawa to shi ne walikun musula na'am shi ne haram ne haram ne ya sanya ne haram ne ya fahimta ta ni ina matsayin cewa haram ne sai dai tara ma tunda misali yanzu ka tura mar na kan amfanin mai zai mar da ya je kasuwar na gane to a musulunci ba daidai ba ne in canji za a yi a take ake yinsa a wani ba canji ba ne to kai sabo kamalan saboda kashi naira wa kana bukata ba kana bukata eh su kuma suna yin kasuwa eh na gane fa duka na gane shi muna cewa in za a yi canji exchange a yanzu exchange ne shi ma na yi ka ba da namba ne aka baka me cash ba canji ba kenan canji ne ai to yanzu a yi exchange dole a samu yaddin biyaddin atake ake zo a samu abin atake eh yana samuwa idan zai ma zai wahala ne to sai ka sa wani ka ce nemo ma yanzu misali let's imagine idan aka da ciniki ba ya ciniki ba ka da biredi an tafi ciniki ka tura kudin ka wakar saman sa da zai bai fulawa ya ba shi fulawa za ka kawo biredi ya tafi kasuwa aka samu aka ce ba ya ciniki ba sai aka da biredi kudin ka 500 an sawo da kasin 500 za wanye ya za a warware kitsin a'a ba fita su baka ka tura mai buredi mai fulawa shi kuma ka fulawa da kudin ya mai da ta buredi ya je ciniki ya saba yi cinikin miliyan ɗaya tunda kasa tana hannun Allah ne ka juya kasuwar da Allah ga dama sai yau aka yi cinikin dubu ɗari biyu ga kuma tarin kayan an da shi dan magariba kuma kai ka zo ba ga haramta shi gashi to wannan garar din kaji ko ana ce wannan abin garar mana risk to shine musulunci ya hana yawo to ai musulunci ba bai yadda ba kai kuma da kai kanka din da kuma na musulunci ne kun gane da kai din da duke taka na musulunci ne kai to shi musulunci bai yadda ba ka fahimta yanzu to saboda ba a so ka shiga cikin garan yanzu wani abu ne aka irin haka sai aka samu aka si ya dare kwantan kaya ba a sayar ba an zo wani abu ya faru kawai wani abu zai wani abu kawai aka sa ba a da wani abu na kafiyu ba kawai aka sa kafiyu kai an shigar da kudinka an tafi kaso gidan alkali an dawo da dubu ɗari biyu saura dubun ka ɗari uku sai aka da da kaya kuma an sa kafiyu ba za sai da shayi da rana ba da daddare ba kawai dai abu ya shiga masifa yanzu wai a cikin masifa to shi ne a musulunci kuma ya hana ka gane yanzu ana yi ne saboda a kare mutuncin ɗan adam da kuma rayuwarsa duka Allah yana mana haka ne da manzan Allah don mu zauna lafiya a ban ƙasa shi kuɗi yana da wani abu ɗaya da Allah saka masa a jikin a zuciyar ɗan adam har ma suka cewa malamai wai kamar kai kace shi kuɗi an ciro shi da wata tsokar zuciya aka ƙera kuɗi ma'ana takardar kuɗi ɗin nan kamar an cire wani tsokar zuciyar ɗan adam ne aka yi kuɗi domin yana taɓa mutum kai da yasa ka kawai da zuciya ka taɓa a takan kuɗi in ba sa'a kai sosai ba ina fata kana ganewa to yanzu ka shirya kai kuma ka shirya sai kayan baƙi ta ce ta ku zauna za a kama kuɗi da magariba an musu kayi lambar kaya za ka tura wani kuma ka tura ƙarshen ta su kuma sun da maka da kwantan kaya da kuɗi dubu ɗari biyu da kuma kasa kayan dubu ɗari biyar kuma an dole kayan wata an tafi da shi ina ka kama ta su kama ka a yi station da kai in ba ka da garantu ka kwana a station in kai wasa gobe sai kotu in kai wasa jibi to me ja maka wannan masifar ƙin bin abin da manzo Allah ya karanta musulunci addini ne na wayewa da kuma kare haƙƙin ɗan adam shine ladarra to ne musulunci komai a fili ake yin sa ba a yadda a cutar da kowane bangare ba in dai canji ne to ana yin sa ne hannu da hannu duk wannan abin da muke ai muna da gaggawa ne a ranmu an yi fa kasuwanci wanda ya fi namu lokacin da ba bankin ba an yi kasuwanci wanda ya fi namu lokacin da akwai bankin babu lamba ta tura kuɗi to amma yanzu gaggawa da muke da shi gaggawa kawai ka buga kashi ɗanka bai samu kawai dole da kashi ka haƙura ka ce to haka Allah sa Allah sa abinda muka samu albarka haka ji kama ka huta amma so yake shi siyasi kayan miliyan kaza a yau dinnan ba yi bane ka gata mu da ka ya za a yi hozulin ya hozulin har ma ka zaka ce wani na ne wani miliyan ɗaya zan baka dubu saba'in to a kasuwa fiyo kasuwa a kayan miliyan ɗin za ka ce dubu saba'in ɗin nan kawai sa yanzu ka tambayan kasuwan ka ji ba kowane kayan miliyan ɗin mana ta dubu saba'in yanzu Allah amma sai wanda ya san kasuwa ya san me nake faɗa yanzu ba kowane kaya ba ne to a ƙarshe kan kaji ka ta sintiri an gama harkar riɗin da waye kai ka tashi a zero saboda ka lima kuɗaɗenka abin da yake ba daidai ba ka ta da hankalin ka cewa a sai an nemo kashi dole ta zafi maka ga wani yana da miliyan ɗaya amma sai an ba shi dubu goma a misali eh dubu dubu misali hamsin ko kaza suna yi ta hau kawai ba wani abu eh a gane maɗan gwara maki so sai ka ga gama harka a ƙarshe an bi shi mahaukatan bashi kuma yi wasa sai dai ya bar gari ko a kama shi a kulle shi su sa musulunci nuna ka bi tsarin rayuwa a hankali yadda abu ya zo ta tuni kan ba ni da kashi gaskiya kuma na buga ban samu ba kawai ku sai da wani allah zai kawo da wani sai ka kafa samun ma nutsuwa na ba ta kuna ganewa so in dai canji za ka yi karike wannan a karantarwar manzan Allah to yadda ne biyadin ake mislan da mislin daidai da daidai saboda ka sai mutum ya kiyaye kada ya ga cikin halaka kuma ya halaka kansa duk ana idan a kare imarka da kuma rayuwarka ne ko yace wala an ahlul madina fil gina kar ka dauki fahimta da ra'ayoyi dangane da mutanen madina a wani lokuta fil gina da bin shafi al gina za mu zama bayani akan su insha Allah ko wala takudu anhum fi hadhihi al ashya shay'a kar ka karbi komai daga cikin dukkan abin da muka lissafa din nan daga yan kufa da yan basra da yan kurasan da yan kaza kar ka dauki komai a da shafi nasu daga wannan aqidar saboda su ne ake ce mu shi wannan bin mubarak din shi ne ake hakaitowa ta sun tafi da shi da babban amininsa imamu ahmad bin hanbal ko imamu ahlus sunna suna tafiya suka gunda tijo a gefen titi yana alwala ko bai iya ba suka cewa suka tafi suka bar mutumin nan bai iya alwala ba to Allah ne kama su da hukuncin cewa sun san ilimi ba su faɗa ba to kuma gashi da tijo ne baba ne to ya za a zo a ce bai iya alwala ba haga hece maka aitin kafin a yi mamar kamar yake alwala ko to dake suna da suna da ladabi da biyayya suna da kuma nutsuwa sai suka taho su biyu suka ce ta baba muna dan musulmi da abokina yace musu kuma yara akan me ci na cewa abokina na fi shi iya alwala irin ta manzon Allah shi ma yace mun shi ya fi ni iya alwala irin ta manzon Allah to sai muka ga cewa bari mu zo tun da kai ne dattijo kai ka fi mu duka iya mun sani to bari mu yi a gabanka sai ka mana hukunci waye ne fi iyawa haka an karrama shi ko sai ji eh to ai shi din ma ba karamin malami bane ko wani malami wa ya je irin yan fanka wannan masu manyan rigunan nan ya je gidan biki aka biyo shi malamai yan masu roƙo kaga malamai magada annaba masu karanta karatu ba wasu ne ce ah ashe su ma sun san na iya na hau to ka gani kawai sai shi ma hakim ce to kula wala abdullahi bin abin nan amr bin hanbal aka dauko ruwa ya zaka ga wala a duk wani hadisi aka kan alwala kan zai buka haka suka yi dabara wannan ya wanke misali ina ba ku misali ne fa wannan ya wanke gabobinsa sau uku uku ya wanke wasu gabobin kuma a cikin jikinsa sau biyu misali ya wanke hannu iyanan sau uku kurkurar baki sakar hanci fuska sau uku uku da ya zo zai wanke hannaye zira'insa sai wanke sau biyu nan ma sau biyu shi kuma wancan da ya tahi sai ya yi ita ma irin tahi sak bambancin su wannan ya yi uku uku wannan ya yi biyu a wani guri suka ce baba to a cikin mu wane ne fi iyawa da yake Allah mar fikira sai gaba irin tahi a yau bace ya ce ka ya'ana wallahi ne kun fi ni ma iya alwala yanzu wani ita ce irin alwalan manzan Allah suka ce masa eh ya ce to aini da gyaudan yanka irin ta insha Allah duka kun iya haka ba sai bai iya ba saboda kwarewarsu ta saboda ka su waɗannan da muke magana a kansu ɗin su ne ake kira cewa imamu ahalus sunna wal jama'a abokin nashi shi fa bin hanbal fa an nakalto cewa ya hadace hadisi miliyan da alwasa ya ce hafistu alfa alfa hadisa hadisi miliyan ɗaya ba ku? ai a ƙwaƙwalwarsa to su ne shi ne cikin magana aka kuna ka samu duk malamin hadisi za ka ga fatawowinsu suna da kaman za ka kai za ka ce musu tsauri tun da kai baka da ilimi amma shi na nuna maka a'a ba fa tsauri ba ne abu manzan Allah kaɗai shi ne zaman kafa lafiya duk fa abin da kai baka ba annabi fa wahala na ka sha ƙarshe fa to shi za ka yasa arka cewa su suna da tsauri to shi ne ke faɗa waɗannan maganganu sati don Allah samu na raye kuma da lafiya za mu karanta sharhin da ake mai ake nufi da maganganun nan insha Allah subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum